الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق, فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yau kwanan wata sha biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya yi daidai da biyar na afon ashirin ga wata ashirin ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kuma yi daidai da biyar ga watan tara shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba jiya mun tsaya ne a alhisnul arrabi ashara tsaro ko katanga ta goma sha hudu wanda ita ce al-ma'awizat karanta ƙulhu allahu ahad da ƙulla a'udhu bi rabbil falak da ƙulla a'udhu bi rabbin nas a wasu gurare da maka ambata a cikin darasin da jiya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi alhisnul khamis ashara ita ce katanga ta goma sha biyar malai ce su ne azkar ma'ana zikirori kenan al'azkar jam'i ne na azzikiru in aka ce azzikiru guda ɗaya kenan zikiri azkar kuma zikirori da yawa kenan da aka ce azkar sun shafi dukkanin wani nau'i na wuridi ko addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta don tsaro ko kariya malaiti an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wanda ya faɗi wannan addu'ar la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi shi kaɗai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba ɗaya mutlaƙan nasa ne walahul hamd hakanan godiya ba ta cancanta ga kowa ba sai shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan dukkan komai wanda ya karanta wannan addu'ar annabi kira da aminci tsara tabbata a gaishe ce fi yawmin mi'ata marra ayini ɗaya sau ɗari da safe ka karanta sau ɗari ga abin da za ka samu na farko kanat lahu adla ashirin qabil zai kasance yana da gwargwadon ladan wanda ya yanta bayi goma gwargwadon ladan wanda ya yanta bayi goma yan uwa ɗaya daga cikin aiki mafi falala mafi tsada addinin musulunci akwai yanta bawa daga cikin aikin da Allah maɗaukakin sarki ya fi ba da lada a kansa a shari'a shine akwai mutum ya samu ɗan uwansa mutum a matsayin bawa ya yanta shi ya mai da shi ɗan Allah yana son wannan aiki shi ta ku ga ayyuka da yawa na sako wanda ba daidai ba wanda Allah baya son su idan mutum ya yi su idan ana so a yafe maka a barnantar da zimmaka sai Allah madaukakin sarki ya ce ka ka yantar da bawa idan ka yantar da bawa daga cikin kafara da zaka yi shi kenan daga ciki kuwa har da ɗaya daga cikin mafi girman aiki na sako shi ne kisan kai daga cikin ka fara kisan kai akwai me akwai yan tabawa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai duk wanda ya karanta wannan addu'ar kawai sau ɗari abu na farko da zai samu Allah madaukakin sarki zai bashi lada kwatankwacin ya yan tabayi guda goma wannan ba karamin lada bane yan uwa abu na biyu da zai samu wa kutiba lahu mi'atu hasana za kuma a rubuta masa lada hasana ɗaya har guda ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a sannan kuma Allah madaukakin sarki zai sa a share masa a goge masa laifinsa ko zunubin sa shi ma guda ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani sannan wannan addu'ar da ya karanta za ta kasance tsaro da kariya da katanga daga shaytani yaumihi zalika tsawon wannan yinin nasa da ya karanta hatta yunsi har sai ya yammata daga lokacin da ka karanta ta bayan kayi sallar asubahi wurin da ake karantawa na safa da yamma to Allah madaukakin sarki zai turo maka tsaro na mala'iku babu wani abu da ya isa cutar da kai babu wani sharri da ya isa cutar da kai hatta yunsi har sai mutum ya yammata haka nan in ka yammata ma ka ƙara karantawa shi ma sai Allah ya ƙara turo maka da wannan tsaron babu abin da zai cutar da kai nan kuma sai kayi mai sai ka waye gari idan ka waye gari ka karanta tsaro idan ka yammaci ka karanta tsaro kaga a lokacin a wannan lokacin ne baka da tsaro kenan babu babu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce abu na karshe da wannan addu'a take da shi wa lam ya'at ahadun bi afdala mimma ja'a bihi babu wanda zai zo da mafificin abin da ka zo da shi ranar tashin alkiyama illa rajulun sai dai mutumin da amila akthara minhu mutumin da ya aikata fiye da abin da ka aikata mutumin da ya aikata fiye da abin da ka aikata shine zai zai zo da abin da ya fi naka malamai suka ce abin da ake nufi da mutumin da ya zo da abin da ya fi naka ba wai yayi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fiye da dari ba a'a iya adadin da Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haddade ya kayyade shi ne guda 100 kawai kai guda 100 ya ishe ka kada ka ce bari ne guda ɗari da ɗaya ka ƙara akan abin da ba a sa ka ba to amma me ake nufi da wanda shine bayan kai la ilaha illallah wa la sharika lahu sai ka ƙara da wani aikin na da'a kuma wanda ba shi ba ka ƙara ko baka ƙara ba ka ƙara kamar kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir dari sai kuma kai subhanallahi wa bihamdihi shi ma sau dari ka ka ƙara ko kai astaghfirullah wa atubu ilayhi sau dari ka ƙara ko baka ƙara ba ka ƙara ka yi wasu azkar ɗin wanda suke a gairu muƙayyada bilwakat ba tare da an ƙayyade su da wani lokaci ba ko kuma bil'adad ba a ƙayyade su da wani adadi ba kai ta yi kawai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim kai ta maimaitawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kai ta maimaitawa ka ƙara ko baka ƙara ba amsa shine ka ƙara to shine abin da ake nufi da wanda ya zo da abin da ya fi nasa ba wai ka ƙara akan guda ɗarin ba yan uwa ku kalli falala wannan addu'a ita kadai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir dudu du za ta dauke ka minti 30 ne minti 30 yayi yawa kai ta addu'a yadda ake yin addu'a yan uwa ba wai za ka rinka addu'a bane kana jin tarbi da sauri da sauri ko kuma kana yi da sauri da sauri bakin ka bai san abin da yake faɗa ba a'a a hankali za ka rinka faɗin ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir lafazan da harafan suna fita kana fahimtar abin da kake faɗa la ilaha illallah wa la sharika lahu la ilaha ba haka ba kamar yadda wasu suke in mutum yana zikiri inda ka san zabarar sa ake astaghfirullah astaghfirullah haka ba daidai bane wannan yan uwa a hankali a hankali astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh ba Allah kake ba ba ka so Allah ya karba kana so Allah ya karba shine amsar idan abin ka ne naka na kasuwancin ka kake so a siya tsawa kake ka gyara shi ka alkinta shi ka fito da shi mutane su kalle shi su ga yayi kyau su siya su baka kuɗi mai kyau to yanzu kuma na Allah ne da kake so Allah ya gani ya baka lada mai kyau sai kai shi yadda kaga dama kaga mutum kamar zabura su ake da sauri da sauri haka wani ma an ya kama tarau sai ga zuwa kawai jayi saboda reni wannan areni ne kawai ka mutum ya samu tarbi haka yana ja haka to me kake cewa kenan wannan kuskure ka rika faɗa ɗaya bayan ɗaya astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallahi wa bihamdi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ɗaya kenan sai ka tafi dududu idan kai an ba kai minti 30 kana yi ba idan ma awa biyu za ka yi dan Allah wannan addu'a bai cancanta ka tsaka yi ta ba ta cancanta ka lufa abin da za ka samu Allah zai baka ladan ka ta bayi guda goma a baka lada zunzurutun lada babu abin da yake da tsada a wajen mumini kamar lada wallahi hasanat guda ɗari sannan kuma zanubin da ka je kai kai kai ka je kai su Allah madaukakin sarki ya kankare maka guda ɗari nan take da sabon ka karanta za a yanke za a kankare maka ɗari da yamma ka ƙara karanta a kankare maka ɗari kullum za a kankare maka zunubi nawa kenan ɗari biyu dan Allah wani irin romo ne wannan ga lada ɗari biyu ta kuma an tafi maka da kullum a ce naira dubu ɗari biyu su shiga a kawun ɗinka kullum a ranka sauke maka kuma bashin dubu ɗari biyu Allah wani irin falala ce wannan falala ce mai girma sannan mafi girman abin kuma Allah subhanahu wata'ala ya baka tsaro na musamman daga shaidan duk wasu shaidanu da aikin shaidanun ba su shaidanun kaɗai ba da aikinsu na cutarwa sai Allah madaukakin sarki ya baka kariya daga gare su har sai kayan mace in kayan matan ma ka karanta kuma abin da zai faru kenan abin da zai faru kenan sannan mafi girman abin kuma Allah subhanahu wataala zai sanya aikin ka daga cikin mafi falalar aikin da wani jaje da shi lahira har sai mutum yayi irin naka ko wanda yafi naka sannan ko shi kai daya amma ba ka ba kafin mutane to wannan wannan irin riba ce da zai sa ne a tara na batta a kullum wacce irin riba ce me nake yi da zan kasa yin wannan al'amari saboda Allah ya uwa waya nake dannawa kasuwanci ne ɗauke min hankali me nake yi ka bar duk abin da kake kai wannan in ka gama sai ka ci gaba da harkokin Allah ya sa mu dace na uwa wannan hadisi ne ingantacce Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi ne muttafaqun ala sihhati wa an abi dharr radiyallahu anhu an karɓo daga abi zarrin Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace hakika Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man qala fi duburi salati subhi wanda duk ya faɗa a bayan sallar asbahi wa huwa thanin rijlaihi yana mai kafa kafafuwansa kafafuwansa suna kafa a yadda ya sallah yadda suke sai ya faɗi wannan addu'ar qabla an yatakallama kafin ya fara zance da mutane يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كونغا إيرو ماتن سيكو بامبانتن كو شيني يحيي ويميت الله شي يكي رايا وكما شي يكي كشيوا شيني بامبانتن كو ita kuma ana faɗarta ne ashara marrati sau goma kawai shi ma ga abin da mutum zai samu kutibat lahu ashru hasanati za a rubuta masa lada goma wa muhiyat anhu ashru sayyi'at za kuma akan kare masa zanibi goma wa rufi'a lahu ashru darajat za a daga darajarsa darajarsa har sau goma wa kana yawmuhu zalika wa kana yawmuhu zalika wannan yinin nasa da yawan nan zikirin a cikin su fi hirbin zai kasance a cikin tsaro da kariya min kulli makruhin daga dukkanin wani abinki da abinda mutum baya so wa hurisa za kuma a tsare shi a gadi shi Allah maɗaukin sarki zai sa a yi masa gadi mina shaitani daga shaitan kun ga wannan ruwaya ta tarra daga shaitan walam yambaghi dhanbin ay yudrikahu sannan bai kamata ga wani zunubi ya riske shi ba babu wani aiki na zunubi da zai yi a ranar ya zo ya rushe wannan aikin nasa fil yaumi a wannan yinin nasa illa shirka billahi ta'ala sai dai shirka da Allah madaukakin sarki ita da mun shirka ku yan uwa kamar yadda kuka sani ita jijiyar aikin tushen aikin naka duka take bakkogowa ta tumbuke shi ta zubar da shi ma'ana na ce jijiya duk aikin da ka taɓa yi a duniya na alkhairi kowanne iri ne in dai mutum ya shirka za ta lalata shi ne duka gaba ɗaya ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن ليحبطن haka Allah madaukakin sarki ya faɗa lalacewa da rushewa walau ashraku la habita anhum kaga la habita anhum ma kanu ya'maluna da a ce za su shirka da duk abin da suka kasance suna aikatawa da ya lalace ya rushe Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari da shirka dan kuwa wannan addu'a ba ita ce waccan ba wannan daban take ita ma idan ka gama sallar asubahi kamar yanzu nan a cikin azkar din da kake yi a nan ake karanta wannan ake karanta wannan isa kuma sau goma kai astaghfirullah allahumma anta salamu minka salamu kai da abin da zaka yi kai subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar la ilaha illallah wa la sharika lahu inna guda daya kullu allah ahad kullu a'udhu birabbil falaq kullu a'udhu birabbin nas sai ka biyo bayan ta da wannan yan uwa an fahimta sai karanta guda goma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir daya sai kai sau goma shikenan sai ka tashi ka tafi Allah ya samu dace wannan addu'a ce mai matukar falala yan uwa kullu kusan ko da yaushe ina ba yan uwa shawara da cewa su rike ta da kyau eh addu'a ce take tsare mutum daga shedanu rigakafi ce sosai rigakafi ce rigakafi ce a na sha ba ku kissar malam mai littafi wahid abdulsalam bali ya ba da littafi ya ba da labari shi da kansa a cikin littafinsa na a sarin babata ɗaya littafin nasa ɗan uwan wannan sarin babata fi tasaddi li saharatul ashrar da yake bayani akan yana yi wa yana yin ruqiya wani aljani ya bayyana to aljanin sharadin da ya bayar yace zai fita daga jikin mara lafiyar amma zai koma jikin malam wahidu yace na yadda zan fita daga jikin wani mara lafiyar amma akramaka Allah zan koma jikinka malam wahidi ce na yadda ta goma jikina to sai ce sai ga mara lafiyar aljanin ta jikin mara lafiyar ya tsaya sai kuka yake ta yana ta kuka a sharba sai da ya kuka sai ya koshi ya tambaye sai ce me yasa ka kuka to shine sai ce masa ai a yanzu a duniya ya masa rantsuwa ya ce wallahi babu wani aljini da ya isa shiga jikinka to shine shi kansa sai ya mamaki sai me dalili yace saboda da kawai gari ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau dari abin da ya gaya masa kenan yace ka faɗi wannan addu'a sau dari shi sa a yanzu babu wani aljani da yake shiga jikinka kaga wa shahida shahidun min ahli hakiya kun ga ɗan gida su suka ba da shaida akan ba za su iya tasiri akan ka ba ku shi sa yan uwa kada mu saka ci da wannan addu'a eh kana gama sallar asubahi idan ka gama abin da zaka kaje gida ba bacci ake kwantawa ai bai azkar ɗinka idan ka koma gida kafin ka kwanta ka dan yi baccin nan na asuba yi kokari ka waɗannan azkar din da muke ta kawowa idan ka gama su to babu laifi dan baccin da zaka yi sai kai kamun ka tashi ka tafi aiki ko makaranta ko abin da ya kama da haka to insha Allah ta'ala wannan rana zaka buɗe ta da me zaka buɗe ta da nasara da farin ciki da annashuwa insha Allah ta'ala na ba wani abu ne sai cutar da kai Allah ya samu dace amin mala ya ce wannan hadisi shi ma hadisi ne hasan imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan nasa وروى الترمذي عن عمارة بن شبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى الإمام الترمذي يقتد الحديث لقى عمارة بن شبيب ya ce manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man ƙala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ashar marratin ala ithri al-maghrib kun ga wani tabon wancan ne ko wancan zaka karanta shi bayan sallar asbahi wannan kuma zaka karanta bayan sallar magriba kun ga suna cikin azkarus sabah kenan walmasa haka ne ko yawwa mali ce ba afallahu ta'ala lahu mala'ikatan Allah madaukakin sarki zai turo da wanda ya karanta wannan addu'a mala'iku yahfazunahu min ash-shaytan da zasu kiyaye shi su kare shi daga shaytani hatta yusbiha har sai ya wayi gari wa kataba Allahu lahu biha 10 hasanatin mujibatin sannan Allah madaukakin sarki zai rubuta masa lada guda goma mujibatin wanda za su wajabta masa samun falala da aljannar Allah maɗaukakin sarki wa maha anhu ashara sayyi'atin mubiqati sannan Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa zunubai guda goma masu halakarwa wanda za su halakar da shi su masa sanadin shiga wuta kaga laifin ma da za a kankare maka ba kanana ba haka ne dan aka ce mubiqat manyan laifuka masu halakarwa hadisin da annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce ijtani bi sab'al mubiqat ai kun ga laifin da annabi da annabi ya jiro ko da annabi ya ce ku nisanci laifi guda muka masalakarwa farko da ya fara lissafa mai fara lissafawa ashirku billah shirka sannan ya kawo mai sihiri sannan ya kawo mai kisan kai haka annabi ya rinka jero su to kun ga manyan manyan laifuka ne laifuka ne to irin waɗannan laifuka irin waɗannan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za a gafarta mu wa kanat lahu bi abi ashara liqabin mu'minatin sannan za a bashi ladan yan bayi guda goma bayin ma kuma mu'minai wannan hadisi shi ma hadisi ne hasan imam tirmidhi ya fitar da shi malam albani ya inganta shi wa qala sallallahu wa qala tirmidhi imam tirmidhi yace la na'rifu li'amarata sima'an min an-nabi sallallahu alaihi wasallam imam tirmidhi da ka wannan hadisin sai yace amara shi rawun hadisin yace ba mu san yana da hadisin da za a ce ya jiyo shi kai tsaye daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba intaha maganar tirmidhi ta kare wa qala ibn hibban ibn hibban yace man za'ama wanda duk yariya anna li amara ibn shubayb wanda duk yariya cewa umara umara dan shubayb yana da suhba ya abokanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace faqad wahima to yayi wahami yayi kuskure ba daidai ba wanda duk yariya cewa wannan umara din yayi zamani ko ya kasance ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to yayi kuskure وبهذا يكون الحديث مرسلا سيتي تو da wannan maganganun na Imam Tirmidhi da Malik Ibn Hibban sai hadisin ya zama mursali mursali shine hadisin da tabi'i yace annabi ya ce tunda tabi'i bai zamani da annabi ba ya kamata a ce sahabi ya ce sannan kuma a ce sahabi yace annabi ya ce haka ne to idan tabi'i kai tsaye kawai sai annabi ya ce sai a ce hadisin mursali to tunda kaga shi Umara din nan bai abokanci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kaga bai ji magana daga annabi kenan ko to ya kamata a ce akwai wanda ya gaya masa to sai hadisi zan mursali wanda shi ko hadisi mursali ɗaya ne daga cikin hadisai baifai amma za mu zo mu je yadda hadisin ya inganta su malaiti lakin qadrawahu an-nasa'i fi amali al-yawmi wal layla sai dai malam imamu an-nasa'i ya rawaito hadisin a cikin littafin sa mai suna amalul layl yawm wal layla min tariqaini ta hanyoyi guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin hanyoyin haka ba yadda hadisin yake a nan aka rawaito shi a matsayin mursali haka imamun nasa'i ya rawaito shi wal akhar amma sai dai ɗaya hanyar da hadisin ya zo ta gare ta an umarata ar-rajulin min al-ansari ya rawaito hadisin ne daga umara shi ko umara daga wani mutum daga cikin mutanen madina daga cikin sahabbai kenan an gane ai ko shi kuma sahabin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ko da ba a faɗi sunansa ba in aka ce an rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma an rajulun min min al-ansari ko min al-muhajirina to ya wadatar shi mubahami na sahabi maqbul ana karba amma in ba sahabi bane duk mutumin da aka ce masa an rajulin to ba za ka karba hadisin ba amma in sahabi ne ana karba me dalili saboda duk sahaban annabi adalai ne gaba ɗaya da shaidar Allah maɗaukakin sarki saboda dukkanin su Allah maɗaukakin sarki ya tattara sai ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su sannan su ma sun yarda da Allah maɗaukakin sarki wannan shaidar waye shaidar Allah ce to shi sa sai malama hadisi suka ce duk sahaban annaba gaba ɗaya su as-sahabatu kulluhum udulun sahabai dukkanin su adalai ne so da an aka ce daga wani daga cikin sahaban annaba ba za a ana bincika to a cikin sahaban a ga mana waye mu ana karɓa hadisin sa ko ba a karɓa ba a'a duk sabon annabi ba wanda ba a karɓa hadisin sa amma in ba su ba duk wanda a cikin tabi'a aka ce an rajulin to hadisin ya zama mubahami ya hadisin ya zama mubahami ba za a karɓa ba sai ka fito ka ce wani dan wani tukunna sannan sai mu je yana cikin waɗanda ake karɓa hadisin sa ko ba a karɓa to da shi umara ya ce an rajulin min al ansari daga wani mutum daga cikin mutanen madina wanda sahabi ne na annabi ya wadatar da wannan hadisin sai ya zama marfu'i kenan ba mursali ba kun ga inganta kenan ko saboda haka hadisi ingantacce ne shi shine abinda malamin hadisi ke so mu gani an ibn asakir daga daga ibn asakir wannan kalan nawawi an ibn asakir haka nan imam an-nawawi ya tirato daga ibn asakir annahu qala afsani ko sawa cewa isnadi na biyu ko kuma hanya ta biyu ita ce daidai ta inganta wa bihadha yakunu al-hadithu muttasalan saboda haka da wannan hadisin ya kasance an sadar da shi eh abin sadarwa ko ya kasance muttasilan shine hadisin sadadde duk ya haka ka faɗa a larabci kuka ce muttasalan ko muttasilan wallahu a'lamu Allah shine mafi sani الحصن السادس عشر صاروخ كتنغا تقوم شابيو يتسي حفظ البصر إيغا وتكتنغا كومي وحلا شيني تاري غني mutum ya kare ganinsa daga kalle-kalle daga dube-dube daga hanye-hanyen abin da Allah maɗaukin sarki baya su e kaga a wannan zamani wannan katanga tana da wahala e kuma katanga ce mai kyau da insha Allah ta'ala ka tsare ta Allah maɗaukakin sarki zai tsare maka imaninka zai kuma tsare ka daga shaidani insha Allah ta'ala abubuwa da yawa na fitintunu da ake fadawa wallahi in dai ka iya control din ganinka a yanzu to Allah maɗaukakin sarki zai taimake ka akan su eh abu ne mai wahala amma dai ka gwada ka gani malaka inna itlaqal basad haqiqa sakin gani ka sake shi komai ka rika kallo min a'zami madakhil shaytan yana ɗaya daga cikin manya-manyan mashiga da shaidan yake bi shiga wa adam ya halakar da shi walidha saboda wannan ne kana ghaddul basir sai kasance rinke gani da hana gani kai gani kaiwa zuwa ga abin da ba daidai ba qasiman li zahri shaytan abu ne da yake da yake karya ba kashin bayan shaitan qati'an li ta'abihi yana kuma yanke kwadayin shaitan fil insani game da dan adam na halakar da shi ya qulu ibn qayyim rahimahullah babban malami muhammad ibn abi bakr ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah babban dalibin malamin mu ibn taymiya Allah madaukakin sarki musu rahama gaba daya yace inna fudulan nadri haqiqa rara ta gani al-fudul jam'i ne na al-fadl al-fadl shine rara naka ce rara shine abin da ya saura ko to daman kusan duk abin da ya saura za ka ga a wastage ne galibi wastage ne ma'ana galibi ba shi da amfani rarar gani abin da ya kamata ka gani ka gan shi duk abin da yake rara ka ce kuma za ka rinka kai idanka kansa ka saki idanka komai ka rinka kallo duk wanda ya wuce sai ka kalle shi duk abin da aka buɗe a tv sai ka kalla duk abin da ka buɗe a waya sai ka kalla irin waɗannan su ne rarar gani malai ce da ilal istihsan yana kiran mutum zuwa ga kawata masa wannan abin da yake kallo wa wuqu'i suratil manzur ilayhi fil qalbi da kuma afkar masa da surar abin da yake kallo a zuciyarsa ya rinka kallo abu ne mai kyau abu ne mai sha'awa walin shigalu bihi da shagalta da abin da yake gani din wal fikr fi dhafri bihi ya kuma rinka sa masa tunanin ya za a iya samu wannan abu wanda duk aikin shi ɗan ya rinka ƙawata maka abin da kake kallon ya rinka shagaltar da kai da shi dabar abin da zai amfane ka sannan mafi haɗarin abin kuma sai ya rinka sa maka ta za ka samu wancan abin tare da tare da cewa fa kallon nasa ma haramun ne ba daidai bane amma sai ya rinka kai ka ta za a yi maka samu wannan abu malai ce fa mabda'ul fitna mafari mafugar kowace fitina da kake gani min fudulin nazir tana faruwa ne daga rarar gani da mutum yake sakarwa idan salinzami kama kala sha'ir kama yadda wani mawaki yake cewa kullul hawadithi mabda'uha min an-nadri wa ma'dhamu an-nar min mustasghari ash-shari yace kullul hawadithi dukkanin wasu abubuwa da kaga suna faruwa marasa kyau za su jefa mutum cikin da na sani mabda'uha mafarun su abin da yake jawo su min an-nadri daga kallo ne idan baka kalli abu ba ta yamma za a yi zuciya ka tarsa maka shi har ka ji kana sha'awa har ka je neman sa har Allah madaukakin sarki kuma ya sa a kama ka ko wani abu makamancin haka ina fata an gane uwa ko abinda malai yake nufi kenan sai ce ma wa mu'zamun nari wuta da zaka ganta ta taru ta yi yawa ta kona wani waje ta ko ta kona gida ko ta kona wani waje min mustasghar sharri galibi in ka bibiya wani lokaci ta kan faru ne daga ƙanana ƙanana irin tarzatsan wuta a sharri shine irin tarzatsan wuta haka ta take taso idan ta fallatso ta kama wani ɗan tsimma haka ko abin da ya kama da haka tsimma ya kama da wuta sai mai kuma sai gobara to da ɗan ƙaramin kallo kuma sai kai ka zuwa ga babban abin da yake na halaka kam nadratu kam nadratu fatakat fi qalbi sahibiha malai sai nawa nawa ne daga cikin kallo ko duba da mutum yayi wanda take hudawa ta shiga cikin zuciyar ma'abucin wannan kallon wanda ya kallon ta shiga cikin zuciyarsa ta farka fatku istihabi bila qawsin wala witri irin bulawar da kibiya take yi kibiyar da babu kwari da baka a cikin harba ma'ana yadda zaka samu kibiya tsirara ta ka cikawa mutum a cikin zuciyarsa ga ka shi ka saka masa to haka kallo yake wa mutum a cikin zuciyarsa wani lokaci bila qausin wala witri ba kwari babu baka ga ka ga mutum wa qala akhar haka nan wani waki shi ma yake cewa game da gani yace wa kunta mata arsalta tarfata ra'idan liqalbika yawman atba'at at'abatka al-manazir yace kunta mata duk lokacin da ka kasance arsalta tarfaka ka saji ganinka ka kyala ganinka kawai ka saka masa linzami ra'idan ka saka masa linzami ya tafi li qalbika yawma at'abaka at'abaka at'abatka al-manazir yace to lalle ne wani lokaci kuma sai kaga wannan kallon ya gaji yadda kai ka kasa control ɗinsa. kam ra'aita alladhi la kulluhu anta qadir yace kana kallon abinda baka da iko a kansa gaba daya alaihi wala an ba'dihi anta sabir sannan kuma baka da ba za ka iya hakurkurtar da zuciyarka a kansa ba kana kallon abinda ba za ka iya control din zuciyarka a kansa ba sannan kuma ba za ka iya hakurkurtar da kai kanka a kansa wajen samun sa ba wa qala al-mutanabbi hakanan ɗaya daga cikin mawaka abu qayyibul mutanabbi yake cewa wa ana alladhi jalabal maniyata tarfuhu yace ni ne wanda ganin sa ya jawo masa mutuwarsa ni ne wanda ganin sa kallon sa ya jawo abin da aka kashe shi mutuwar mutuwarsa abin da ya jawo masa ita kallon idan sa ne ya jawo masa eh idan sa ne kalla abin da ya kalla ya ja shi zuciyarsa ta ja shi ta raya masa abinda ta raya masa ya je aikata abinda ya aikata kuma aka kashe shi shi ne wa alladhi jalabal maliyata tarku faman al matalib wal qatil al katim yace to waye zai je ne mahaƙin wanda aka kashe bayan wanda aka kashe din kuma shi yake san kan an gane wanda aka kashe waye yake san kan shi ne da kansa to waye zai je ne mahaƙin sa waye zai je ne mahaƙin sa wajen wa za a je a nema wa za a nema a ce ya gisan kai shi ya kansa kansa da kansa wani yamin abiyatin malai ta haka nan ina da wasu baitoci wannan baitocin ya ɗauko shi ne daga tafsirin ibn al-qayyim mai suna tafsirul qayyim eh tafsirin jamal ibn al-qayyim a cikin kawo wannan baitocin yace ya ramiyan bi sihamil lahabi mujtahidan ya kai wanda kake jifa bi sihamil lahabi da kibiya ta kallo Allah shine irin kallon nan na gefen ido irin sata kallon nan ya wanda yake jifa da kibiya ta sata kallo ta gefen ido muji ta hidan yana kokari ya kare kansa baya so ya kalla gaba daya kokari yake dan kalla ta gefe irin sata kallon nan irin kallon da Allah ya ce alamu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur anta alqatil bima tarmi fala tusib yace to kai kai abin kashewa ne bima tarmi da abin da ka jefa na wannan kiba fala tusib baka samu ba kallon ƙarshe wabalinsa matsalarsa da sharinsa kanka zai dawo zai kasance kai ne victim na kallon kai ne abin da kai kai ne wanda sharin kallon zai samu yace wa ba'itu tarfi ya kai mai sakin wanda yake sakin ganinsa yartadu shifa'a lahu wa yana neman waraka daga abin da yake kallo yana neman kwanciyar hankali da jin daɗi da waraka da abin da yake kallo yace tawaqqa ka kiyaye innahu yartaddu bil atfi lallai yana neman abin da yake zai lalata masa zuciyarsa ne al'aqab shine al-fasad lalacewar abu tarju shafa'a bi ahdaqin biha marad zaka nemi waraka ne bi ahdaqin da kallo ko duban da yake a cikin sa rashin lafiya zai haifar maka fa hal sami'ta bi bur'in ja'a min aqabin shin ka taba jin waraka da tazo daga abin da yake lalatacce a ce waraka ce za ka samu kuma abin da yake ya riga ya lalace a ci za ka samu magani ce to haka ba za ta yi ba wannan bai tuka ne da duk malai mana su domin nuna mana yadda gani yake da tasiri wajen fatattaka zuciya da lalata ta mun maimaita mun faɗa a cikin darasin mu da muka na baya malam ya kawo mana abu na farko da shaidan yake fara amfani da shi wajen kai mutum zuwa ga wutar jahannama shine idansa dan ka kalla ka gani sai ka kalla abu masannan zuciyarka ta darsa maka shi ba haka bane galibi abin da kake kallo shi zuciyarka ce take darsa maka shi sai ka kalla abu sannan zuciyarka ta darsa maka shi sannan kana kaji kana marmarinsa kana so da sauransu walamma kana al-basru jaghal ila al-mahalik malai ce da yayin da ganye kasance ɗaya daga cikin abin da ke jan mutane kai su zuwa ga abubuwa na halaka wa jaliban lil makhati ya ja su zuwa ga abubuwan da suke na hadari faqad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an itlaqihi sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya hana a musakin ganin ba kaidi kawai a sake shi a ita kallon komai faqala li ali ya ga ya kaninsa dan uwansa ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda annabi ya ce masa ya ali ya kai sayyidina ali la tutbi'u nadratan nadara kada ka bi wani kallon da wani kallon kada ka yi kallo kuma ka ƙara bin sau da wani kallon ma'ana kada kana zaune ka juya haka ka kalla sai idan ka kai zuwa ga abin da yake mara kyau sai ka ga wata mace ta zo wucewa da da shiga ta tabarruji wata bai kamata ba kawai juyawa kai baka an kara ba kawai sai idan ka kai gare ta ba ka yi na farko kenan ba to kada ka bi wannan kallon kuma da wani ka ƙara mai ta wani kana kallon wannan to wannan Allah ya fi maka tunda ba da gayya kai ba ko wannan Allah ya fi maka shi amma lokacin da ka dawo da kanka kuma ka ƙara komawa fa wannan waye saka to wannan kuma akan kai ki sai Allah ya kama ka akan sa haka nan kallon kallon farkon shi ma akwai lokacin da yake zama laifi lokacin da baka kalla ba sai wani ce kai kaga wasu ta zo wucewa to a lokacin da kalla kuma ka kalli haram an gane wannan ba kallon farko bane dan ka san abin da zaka kalla ai ko to kuna zaune kawai sai ne ce kai kaga wata kaga wata ya irin koda ta dinnan don ga zuwa ka kalla ka kalli haram amma kawai kanka ne ya juya sai kanka ya kai zuwa ga wata ta yi tabarruji ko abin da ya kama da aka kawai sai ka juya in ka juya sai ka ci gaba da harkokin ka ta wuce wannan Allah mutum sarki ba zai kama ka shine la tutbi'un nazara an nazara kada ka bi wani kallon da wani kallon shine kuma shi ma idan ka kalla din ka sa mata ido shi ma ba daidai bane eh ka kalle ta kuma ka kura mata ido kurilla kai ta kallo shi ma shi ma ba ɗaya bane wannan ɗaya ne a cikin ɗaya a cikin ɗaya a cikin ɗaya an fahimta yawwa inda malam kalarawa ya ce idan kai ta kallon ta daga nan har ina ne ɗaya ne amma dai wannan Allah ya ji kan malam ba daidai bane yace masa fa inna malakal ula ta farkon shi ne naka wanda Allah maɗaukakin sarki zai yafe maka a kansa ba da gayya kai ba walai satlakal akhirat amma ta bin ba naka bane wannan sai Allah ya kama ka a kansa in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na farko shi ne naka na biyu ba na biyu ba naka bane rawahu ahmadu wa abu dawuda wa tirmizi wa qala hasan gharib wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da imamu abu dawuda da imamu tirmizi imamu tirmizi ya ce hadisin hasan ne kuma garibi za mu dakata ne insha Allah ta'ala za mu tashi wa qalab ni mas'udin sati mai zuwa idan Allah kai abin da baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi